أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna rana irin ta yau wanda in ban manta ba ita ce rana ta goma sha biyu ga watan shida ko sha ɗaya sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ya yi daidai da ranar ishirin da hudu ga watan sha biyu miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya dace da mu shi abin da yake shirye ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin hiya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mu'minun tun daga farkon sura allah ya ba mu iko mun zo aya na 90 ba daya aya na 89 ya zama tashi aya na gomiya tara zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na 90 a cikin wannan Sura shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, Bal a taina hun bil haƙi wa innahum la kadibuna Allah ya samu dace. Kan mu manta Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabinsa ya gabatar da tambayoyi ga kafirai. Kuma manzo Allah ya gabatar da wannan tambayoyi da sun bayar da amsa cewa wannan abubuwa ba wanda yake da mallakar su sai Allah subhanahu wataala da ƙarshe wanzu ya tambaye su to me yasa suke cewa Allah bayan sun san mallakar samai da ƙasa dare da yini matarwa da rayarwa arzitawa to Allah yake yi to dan me suke cewa Allah sai Allah ya ci gaba da ba mu labari Allah ya ce bal atainahum bil haqq a a haƙiƙa dai mun zo musu ne da gaskiya ma'ana mun aiko ka ne da gaskiya zuwa gare su wa innahum lakadibuna lalle su dai suna karyata Allah ne to me suka yi na ƙarya wannan aya da za ta biyo ita take fassara ma'anar ƙaryar da suka yi sun yi ƙaryar cewa Allah yana da ɗa, sai Allah ya ce, Innahum la kadhibuna ƙarya suke yi Allah bai da ɗa. Da Allah ya ce, Mattakhadha Allahu walada. Kenan, Innahum la kadhibuna mattakhadha Allahu walada. Ƙarya suke yi Allah bai da ɗa. An gane ko? Wa ma kana ma'ahu min ila sannan kuma ba wani Allah tare da Allah. Mana Allah da ya yi sama da ƙasa to ba wani Allah tare da shi shi kadai ne bai da da bai da uwa bai da mahaifi sannan kuma baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa idan kenan da a ce Allah yana da abokin tarayya ladhaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tafi da abun da yayi na halitta yanzu da a ce sammai bakwai sama ta ɗaya akwai allah da ya yi ta sama ta biyu akwai allah da ya yi ta haka sama ta uku in allolan nan suka samu saɓani sai kowa ya tafi yadda nashi bangare ko ba haka ba ne amma da yake Allah guda yake mallaka su shi yake sarrafa su a yadda yake so kuma a lokacin da yake so wala'ala ba'dhum ala ba'd da sashen alloli ɗai yayi dagawa akan ɗai ma'ana da ɗai yayi nasara akan ɗai idan akwai sarakuna guda biyu kowane sarki yana nuna ƙarfin mulki yan samu saɓani sai an gwamza dole ɗaya ma mai ɗaya ko ba haka ba ne da shi ne Allah ya ce inda sammai akwai wani Allah misali ya kawo ko kuma halittun da muke gani inda akwai wani Allah da ya yi nashi shi kuma ga Allah ya yi nashi to da kowane Allah ya rike abin da ya samu sannan da wani Allah ya yi rijayi a kan wani yau mu ɗauki misalin ƙasashe ga suna sai ƙasa in ta yi ƙarfin wata ƙasa za ta zo ta tsaye mata abin da take so ki haka ma allola dole wani ya ƙarfin wani Allah ya samu dace subhanallah ya amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke siffanta shi da shi na cewa shi na da wani abin bauta daban da kuma cewar da suke yi yana da ɗa Allah ce ya tsarkaka daga wannan in ba ku san kowa ya Allah ba Allah yana son ya muku wane ne shi shi Allah shi ne alimi da baibi shi ne wanda ya sa abin da ya faku abin da yake koyi da kowa bai sani ba Allah ce to shi ne ya san wannan wa shahadati da kuma abin da yake a bayyane ayyukanku na koyi da na bayyana Allah shi ya sani wanda shi wa ya san wannan babu fata'ala amma yushrikun Allah ya dauka game da abin da suke shirka da shi ma'ana abin da suke hada shi da shi ya wuce wannan ma'ana ya daukaka game da abin da suke hada shi da shi na abin bauta qul Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kace rabbi ubangijina ma'anar rabbi ma'ana ya rabbi ya ubangijina imma turiyanni ma yu'adun idan har ka nuna mu abin da ake musu alƙawari na azaba to kar ka sa ni kasance daga cikin su malama suka ce ma'anar aya imma turiyanni ma tu'aruna shine in aqabtahum ya Allah inda za ka yi mu mutanen na hukuma wa inni shahidun zalika a ce ina ganin wannan abin da kake musu wala tajalni fihim Allah ka kasance yana ciki kenan in ka karanta ayar sai ka amfani da ma'ana qur rabbi kace ya ubangiji na imma turiyanni ma yu'adu da za ka nuna min hukubar da za a yi musu ina gani to Allah ka kasance yana cikin su sai Allah ya ce a gaba rabbi kace ya ubangiji na fala taj'alni fil qawmi zalimin kaga ne cikin ma'anar kenan kenan inda Allah zaka sa azabin za a yi musu ya zama ina gani ina raye ina cikin su hakan zai faru to rabbi ya ubangiji na fala taj'alni fil qawmi zalimin karkasin yana cikin mutane kafirai ma'ana ka kawari azabin da za a yi musu ya shafe ni وإنا على أن نرينك ما نعدهم lalle mu akan mu nuna ma abin da muke musu alkawari na ukuba laqadiruna muna da ikon haka in mun so sai mu yi musu ukuba kana gani abin bai shahe ka muna yan mai wannan amma saboda karramawa da Allah yake wa annabin sa sai wasu abubuwa akan janye su alfarmun manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba zai azabtar da su ba kana cikin su ya Rasulullah sannan Allah yake cewa akwai masu yin neman gafara a cikin su duk sun ci wannan alfarma inan wani yana ci alfarma wani idfa billati hiya san sayya mana ka tunkuɗe mummuna abin da ake maka da abin da yake shine mafi kyau sadda mutum ya cutar da kai to ka maida masa da alkhairi kun gane ko wasu malamai suka ce idfa billati hi ahsanu sayya ka kora kafirci da kalma ta tauhidi ka tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa to ka kora mummunan abu shine ka kora shirka kuma yana ɗaukar ma'anar idan kana mu'amalantar mutum ya zo ma da sharri kamar yana mai da mafi kyau karkace inda ya yi min kaza ne masu yana masa kaza wannan baya daga cikin abin da Allah ke ba da umarni da shi nahnu a'lamu bima yasifuna Allah ce mu ne muka kowa sani game da abin da suke sifanta mu da shi na ƙarya wanda suke sifanta Allah da shi ne cewa yana da ɗa ko su ce akwai wani abin bauta koma bayan Allah Allah ya ce mu fi kowa sani abin da suke faɗa waƙul ka ce manzo Allah yake magana da shi ko? to wannan fa addu'o'i ne mu ma fa ana umartar mu da su ina kai ƙoƙari wanda ayyuka haddace su don su zame ma kariya kamar yadda aka umarci manzo al'umma su ma umarce su da yin wannan addu'a da addu'an rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin Allah yana roƙonka ka kare ni daga fizgar shedanu. Kun ganda fizgar shedanu? Kana sallah shedanu za su rinka halarto maka. Ko kuma farfadiya shedan ya zo ya buge ka. Allah ya kare ka daga buge wani shedan ko abin da ya kuma da wani. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah yana roƙonka ka kare ni kada shaidanu su bijiro mini to fa wurin bijiro wani shaidanu yana da yawa bari mu ambaci wasu daga cikin sai mu manyan gurare da su shaidanu ke ribantan mutane wuraren sallah shaidan ka zo kana sallah duk yadda za a yi sai ya kama wani tunani manzo Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya ce don mutumin da yayi raka'a biyu ga Allah sadda yake yin sallah har ya raka abi wani abu na duniya bai faɗo masa ba to Allah ya gafarta mai zanubansa saboda ya san sallah wuri ne da shedanu ke halarta mu mutum su ta kawo masa tunani akwai wani abu sai in ka manta da shi da ka fara sallah sai ka tuna bi yana cikin halartawar shedanu to irin wannan abin da suke yi sai Allah ya ce da manzonsa ka roki Allah ya kare ka daga fisgar shedanu kuma ka kare ka roƙi Allah ya kare ka da halartuwan shedanu sai da kake aikata ayyuka na alheri in ka tashi zaka bayar da sadaka lokacin da aka yi ma wa'azi ka jika ka jika ka jika sai ka ce insha Allah zan ba da jaka 50 misali da ka je ka huce sai shedan ji hawa jaka 50 yadda yanin kasuwa ga yake ka ba da jaka goma ta yi ka zo zaka ba da jaka goma ne sai ka kuma wallahi akwai bikin suwa na ba bar da in ba da jaka biyar wannan duk halartuwa ne na shedan kenan wannan yana da kyau wannan adoyi mu kula da su kula Allah yake ce da manzonsa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko yau ta karanta wannan addu'a ayin nan guda bi kakka bari amince shi malamai suka ce daga cikin wuraren da shedanu ke halarto mu mutum in ya zo mutuwa to shi ne zaka ga shedan ido da ido zai zo maka sai zo ya ce da kai wani e kaka mutu musulmi ka mutu ba yahudi an ce sai ɗan sai shi zo ma da siffar abokinka da ka sani sai ya zo ya zama kanka ce wani e ni ne wani babu makawa ga inda mu za ka tai amma ni da na mutu musulmi na da na sani don haka ka canza aƙida ka koma ba yahudi to mutum mai imani sai ce na san ka aikai ne shirin taiban wuri ina na akan la ilaha illallah bai zai tahi sai shi zoma da wata sifa sai zoma da sifa wani da ka amince ma cikin mamata sai ya same shi ce wani ya zaka dazu gurin ka ya ma nasiha ka ki dauka ka dauki nasiha shi shedan ne haka suke halarta mutane imam bin hanbal lokacin da mutuwa ta zo masa sai shi ɗan ya zo kai gare shi na cewa na jabta mini ya bi na hanbal kai dai ɗan hambali na yi na yi ci nasara a kanka ka ƙiya Allah ya nisantar da kai daga gare ni yana kwanci sai aka je yana laba'at laba'at yana ce har yanzu dai har yanzu dai sai ya suma in ya farfado shi ɗin ya zo ya ce da shi ka dai kwakwata daga gare ni ya kai ɗan hambal ya ce laba'at lokacin da ya ɗan samu ya farfado sai abdullahi yake ce da shi na ji kana ce laba'at la'ada dawa kake magana ya ce shi ɗan na ya zo yana ce min na kwakwata daga sharin shi yana ce min har yanzu akwai saura har yanzu akwai saura kenan akwai hatsari jama'a wajen mutuwa shi hatsarin mutuwa jama'a gaba ce mafi hatsari da yawa sukan tashi da kalma ai kun ji manzo Allah ya ce ɗaya daga cikin ku zai aikata aiki irin na ya aljanna sai ya zama tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i ɗaya sai littafi ya riga shi sai shi aiki irin na yan wuta ko sai shiga yana daga cikin hadartowar shaɗan wani gaba na ƙarshe sai shaɗan ya zo ya lalata masa aikinsa shi sa wannan addu'ar yana da muhimmanci mu rewaye ta karanta shi Allah ka kare mu daga halartowar shaidan a cikin ibadodinmu in mun zo mutuwa Allah ka kare mu daga shaidan zan yi tambaya wata rana akan wannan addu'a na haka kowa shi shirya don ka in ce karanto mai addu'ar da manzon Allah Allah ya ce shirin ka yi in ka ce kamance tara jika biyar nisa a mutum goma ba su gane ba ai na samu wannan dai guzuri ne mai tsada ka ai wasa da shi bari in maimaita muna wa qul wa qur rabbi Allah ne yake koya mu manzo Allah wannan addu'a kenan mu yi ma mu ma mabin shi wa qur rabbi ka ce ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina roƙonka ka tsare ni daga fizgar shaitan hamazat ai shine nazaat sannan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ina roƙonka Allah ka tsare ni kada shedan shedanu su rinka halarto mi a cikin ibada na da kuma lokacin da zo mutu hatta idza jaa ahaduhum al-maut Allah ce sai yayin da mutuwa ta zo wadayin su su wa'inda ba su imani da abinda manzo ya zo da shi ba ana nufin kafirai kenan qala rabbi irji'un sai kafiri rinka cewa ya an ubangiji kamai da ni baya kamai da na duniya in gyara rabbil shi'un ila duniya kenan Allah bai dani zuwa ga duniya duk wanda ya kuskure bai gyara tsakanin shi da Allah ba lahaza na karshe sai ya ne sai yayi wannan kalma sai sai Allah a dawo da shi baya kuma wallahi ta tai ai ba wanda ke so ya koma baya yanzu ne ce Allah mai da ka baya lalami za ka ji to mutum biyu ne suka yi addu'a Allah mai da su baya suka inda tashi da in an yi sa'a Allah mai da su baya tana yi wanda bai shirya ba ya ce ya gawuya ya ce Allah bai dani ba inda ana dawowa ba in ya dawo in yi sa'a ga yaro to bai samu wannan damu sai bafulatani da ya shiga ruwa suna janci suna janci sai dai sun kawo nan sun zo ga waya ya ce Allah zan roƙe ka abin da ban taɓa roƙonka ba ya ce Allah ka maida ni baya nan ya samu ya koma baya kaga ɗan sun kaga ni ko to kakkai fata Allah maida ka baya ma wajen mutuwa kan duk wanda ka je na Allah maida ni baya shiga na ce an ce ba fulata ne haka dangin suka cewa ba ni na da cewa ga fulani su ce na taba su misali na da kawo ko ba ka bane da Allah ya samu dace to ina ne ta idza jaa ahdahumul maut ko ayayin da mutuwa ta zo wa dayan su qala rabbil ju'un yace Allah amaida ni baya kaje ubangiji na ka maida ni baya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt amma ni na na aikata aiki nagari akan abin da ni baro a duniya mana karyatawan da nayi da sakacin da nayi na ya tsammani in je in gyara to kakkai da kai wannan kai shiri duk da mutuwa za ta zo ma ka ce ai sauri a ɗauki ranka amma in ka ga mutuwa ta zo ma kana a bari akwai saura in gyara to an yi asara Allah subhanahu wataala ce kalla a aha bai yi wa koma baya innaha kalimatun huwa qailuha ai wannan ita ce kalma mana innaha yana dawowa ne zuwa ga arraja'a kalmar bari in dawo to kalma ce wadda huwa qailuha shi dai wanda bai shirya ba sai ya faɗe ta lokacin da zai mutuwa Allah ce kuma ba dawowa baya kun gane misalin ku Allah ce kalla a aha innaha kalimatun ai kalmar abari in dawo in shirya kalma ce dai wadda huwa qailuha shi dai kafiri zai faɗe ta da kuma wanda bai yi shiri ba min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan Allah subhanahu wataala yake cewa a gabanin su akwai mashamaki shine barzakh madakata min wara'in ai qudamahu a gabansu lokacin da ke jiran su na gaba barzakhun akwai kabari shine barzakh nan za su zauna ila yawmi yub'athun izuwa ranar tashi alkiyama kun san duk wanda ya mutu baya tafiya lahira direct yana tsayawa ne jiran saura lahira tare na za ta tafiya duk wanda ya ta yana madakata shine barzakh yana kabari nan ne za a zauna a yi jira sai in kowa ya zo sai jirgin ya daga eh sai a tashi wa'inda ma suka su rage in ana son motar ta tashi sai an kashe su tukuna su ma sun tsaya na ɗan dako an tabbatar da komi ya mutu sai ana ce ya tashi alkiyama lokaci ya yi to kaga mazaunar ka cikin kabari kakka yadda ka zo cikin kabari ka ce baka shirya ba To haka zahirin yake nuna, tambayar da yake yake cewa wannan ya nuna cewa babu kowa cikin aljanna, ko? Zahirin da yana nuna kowa yana barzakh ne, yayin tashi alkiyama masu shiga aljanna su shiga masu shiga wata su shiga. Kamar yadda babu kowa aljanna babu kowa a cikin wuta. Sai dai manzo Allah ya nuna mana in wanda suka aikin alheri ni'ima ta aljanna tana zo musu cikin kabari waɗanda suka yi aiki na sharri azaba tana zo musu daga cikin wata jahannama Allah ya kare mu Allah ya ce gaba fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho wace irin busa shine busa ta tashi alkiyama inda busa biyu za a yi za a yi busan kowa ya mutu sai a sake wani busa don kowa ya tashi ran tashi alkiyama don ana nufin busa ta biyu fa idza nufikha fi suri in akai busa a cikin kafo busa na tashi alkiyama fala ansaba bainahum babu wani dangantaka tsakanin mutane nan fala ansaba ai la tanfa'ul ansab dangantaka ba ta amfani na san wani kowa da ɗan gidanmu na Allah ce ran nan ba wanda za ta yi ma amfani. In gane ko? Kina lahira aikin ka ne zai amfane ka. Shi ne fala an saba bai na hum yau ma'ibin, a wannan rana dangantaka ba za ta yi musu amfani ba, wala ya ta sa'aduna kuma ba za su yi tambaya ba, wana ba za su yi tambaya su nemi alfarma don zumuncin da a tsakaninsu ba. Kowa nafsi-nafsi na yake. dole ta mutu ma sai ka ce wani dan uwana ka kai ma zumunci ka raga ni dole ana babu wannan ba a nema wanda Allah yake cewa ya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi ku ce dan Allah wal arham da kuma zumunci a nan duniya ne a lahira Allah ya ce wala ta sa'aluna ba za su yi tambaya akan wannan alfarma ba babu faman thaqulat mawazinuhu wanda ma'aunayensa suka yi nauyi ma'ana alkhairi yirin jayi sharri fa ulaika humul muflihun wa inna sune masu babbar rabo sune za su shiga aljanna wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunai ya sabu su yi nauyi ba, lada ta rinjayi, zunubi ya rinjayi lada, fa'ula ikan lalzi na khasiru an fusan. wannan su ne wanda suka asari kawunansu suka yi asarar kawunansu fi jahannama khaliduna za su dawo a cikin wata jahannama in kana nema asararre wanda aka zo awon ladansa ya zama to zunubin ya fi lada yawa manzala ce tir da mutumin da ɗaya ɗansa irin jayin goma gomansa duk aiki alheri in kai maimakon a zana ɗaya goma ake zanawa kuma ba a gogewa inda mutum ba kafurci ne ya yi ba to bai alheri a goge in kaga kayi alheri sai dai a ƙi rubuta ma lada in kayi ba dan Allah ba shi ba a ma rubuta lada kun gane misali amma in kayi dan Allah shi za a goga ma kuma goma sannan za a linka su iya abin da Allah ya so amma in kayi laifi zunubi ɗaya za a rubuta ma shi ma ana jira ne sai in ka ƙi tuba sannan a goga shi in kuma ka tuba sai a goge in an goge maimakon a bar wurin nan haka sai a mai da shi lada amma sai an zo awa wani zunuban shi an rasa inda za a zuba su dala akwai asararin da ya fi wannan laikari Allah ya ce dalfahu wujuhahumun naru wuta tana kona huskokinsu wahum fiha kalifuna suna cikin hushi a cikin wuta kalifuna ai abisuna abasa wa tawalla ni abasa ya tsaura huska tikin tikin to haka huska yan wuta take wahum fiha khalidun suna cikin hushi da damuwa tikin tikin haka rayuwar su za ta zama Allah ya ce alam takun ayati tutula alaikum ashe ayoyi na ba su kasance ana karanta muku su ba a nan duniya nan wani irin ayoyi shine ayatullahi shar'iyya kuma wanda ai mun yi bayani mun kace akwai ayatul lahi kauniyya akwai ayatul lahi shar'iyya ko to alam takun ayati tutula alaikum ashe ayoyi na na shari'a wanda suke cikin alqur'ani bai kasance ana karanta muku su a nan duniya ba fa kuntum biha tukadzibun kuma kun kasance kuna karyatawa da waɗannan ayoyi qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu غلبت علينا شقوتنا tabewanmu ne ya rinjaye mu ma'ana halakan da Allah ya rubuta mana a cikin lafil mahfuz cewa mutababi ne abin da ya rinjaye da mu kenan wa kunna qauman dallina muka kasance mutane batattu alƙalmi ya bushe an yi asara ce makan ka tababbe kaga sai da Allah ya daka rabbana suka ce ya ubangijinmu akhrijna minha ka hidda mu daga cikin wuta za mu ɗauki alkawari da kai fa in udna in dai har mun ka sake wanga dake fa inna zalimuna wallahi mu azalumai ne a dai bari mu a gwada mu a sake gwada mu da mutum da Allah da ya shi wa fi sanin wani to Allah ya san wani ko so goma aka sa shi cikin wuta an kai da kace su ya zauna iska da haka in Allah ya tabar da mutum kawai ya tabe ni to da suka yi wannan magana qala sa'u fiha Allah ya ce ku kaskantattu ku kaskantu kun gane ko ku kaskantu a cikin wuta ai isghiru finna ku kaskantu a cikin wuta haka za ku zamna wala tukallimuna kar ku sake magana ma'ana kar ku sake roƙona magana in fidda ku daga cikin wuta tsanin cikin kaskancinku. Innahu kana fariqun min ibadi Allah ya ce akwai wasu daga cikin bayina shine nan za a bayani akan mu'minai ne innahu kana Allah ya ce ya kasan innahu kana fariqun min ibadi akwai wasu daga cikin bayina yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani da kai فاغفر لنا الله كغفرت من ذنوبنا وارحمنا الله كمن رحمة وأنت خير الراحمين الله كين في أخير ما سير رحمة فاتخذتموهم سخرية فودي كاهري الدنيا سيكو كاريكي وإن أبني ما يزغلنش حتى أنسوكم ذكري هل يمن تدكو أنبتون معناه izgilancin da kuka yi musu har yasa kuka manta da ku yi min da'a kun gane ko wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna yi musu dariya a ina a nan duniya kamar dai yanzu ake saukar da wannan aya in ka zo wani ya ga ka ka dan ka bar gemun ka ka gyara wandon ka ka sa ijin lafiya dan sai a ci ustaz shi da yake ustaz ba ya girma ka ta yare na kana waye baka waye ba you are not civilized you are not westernized na ai sai wasu waye ba ku yi hankuri ku kyale su in dai akan Allah ne in dai akan sunna ne in ka hito in duk kowa sai ya dare ka rike suna gane su akwai da Allah zai jinjina ma su kuma su da na sani riko da sunna akwai wahala bale mun ga zamani zala ce zamani zai zo mu mutane mai riko da sunna kamar wanda ake ba garboshin wuta ya rike ne ma'ana riko da garboshin wuta ma yafi ma sauki aka riko da sunna yanzu inda za ka yi addini na kwarai in ba ka yi hankuli ba kai ma sai ka zama dan bid'a ko kuma ka zama lalatacce kenan ka rike addinin ka kasancewa duniya matsallaka ce kwana kaɗan ne an wuce shi yasa Allah ya ce fattakhadtumuhum sakhriyan kuka rike su abin yawa isgilanci hatta an saukum bikri har suka mantar da ku ambaton ma'ana har wannan isgilanci da kuka yi musu ya zama abin yi kuna yi musu isgili har kuka manta da aikin da ya kamata ku yi muna na da'a wa kuntum minhum tadhakuna kun kasance kuna musu dariya inni jazaitu humul yawma yau na saka musu bima sabaru game da hakurin da suke a duniya na saka musu da aljanna annahum faizuna lalle su ne marabauta to na abin nan inni jazaituhumul yawma bima sabaru ko ni na saka musu yau da aljanna game da haƙurin da suka yi a duniya annahum humul fa'izuna cewa su su ne mara bauta in samu aljanna kenan akwai rana ko babu rana Allah kama gobe ne ba mamaki sadda ka wuce ana dare ka baka dawowa kake mutuwa rakwad yana nan ranar kiyama sai a ce to yau kai tashi kaga su nan suna dare ka to ga irin ta ai kare da kan za su ce فقالوا ما لنا لا نرى رجال كنا نعدهم من الأشرار وهكذا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار sai kan za su ce ina wani ina wani ce a wani ya aljanna muna musu izgiri a duniya ga shi mun tafi a gani ta asara ne Allah kare mu bal Allah yake cewa qala sai Allah ya ce a ce da su kenan ko kuma qala Allahu lahum kenan Allah ya ce da su kam labithtum fil ardi adad sinin adadin shekaru nawa ne kuka zauna a bayan ƙasa shekara nawa ne kuka a bayan ƙasa qalu labithna yawman aw ba'da yawm sai su ce ai wallahi duniya mun zauna ne yini guda bai ma rabin yini ne mun ka zauna bas anil adin tambayi masu lissahi wasu malamai suka ce malakul maut mala'ikan mutuwa shine ake magana a kansu wasu ka ce a'a mala'ikun da suke lissafa adadin mutum ma'ana wanda Allah ya sa don kula da mutum shine alhafaza masu tsaro kun gane ko wasu ka ce malakul maut wa awan mala'ikan mutuwa da masu ku tambayi su masu lissafi mutum kwanakin shi kun gane abin da yasa aka shigo da mala'ikan mutuwa wai kai shi lisahi shi da an yi ka aka gusa marai aka ce za ka shekara kaza ne da sai wani kaza to shi tun da zan ya fara bibiyar lissahin ka don ka a kuskure a samu ƙarin sakon ɗaya a rayuwa ko a samu rage na sakon guda kenan ana ce lissahi duk duniya ba wanda ya kai mala'ikan mutuwa lissahi inda yanzu nan shi ya san kowa abin da ya sauro masa kuma bai kuskurewa ya ɗauke ka ran kwana bai kare ba ko kuma ya manta da kai ya ƙara ma ɗan sakwani da shi yasa malama suka ce fas'alil adina ku tambayi mala'ikan mutuwa inda shi ke da lisani ba suka ce a'a tun ranar da aka kera kan akwai mala'ikun da suke tare da kai suna lissahin yaya abubuwan da suke ta yawa wallahu a'lam dai shine Allah yake cewa qalu labithna yawman aw ba'd yawmin suka ce ai mun yi rayuwa ne yini guda ko sashen yini fas'alil adin ku tambayi masu lissahi qala Allah ya ce su illa bithtum illa qalila ku dai zama a duniya ba sai dai ɗan kaɗan ma'ana ko dai shekara dubu kuka yi duniya duka da iya ayin lissahi da zaman da za ku yi lahira ɗan kaɗan nan ko shekara miliyan ka yi duniya in za a haɗa ta da zaman da za ka yi a lahira ɗan kaɗan nan kenan ko na dai ba ku dai daɗe duniya ba don duniya duk kwanakin da aka baka ‘yan kaɗan ne game da nan lahira lau annakum kuntum ta'lamun inda kun san zaman da za ku yi a yanzu da kun san duniya zama ɗan kaɗan na kun Allah yake cewa a fahasibtum shin ko mutane kuna tsammanin annama khalaqnakum abathan mu halice ku ne dan wasa ba da niyya ku bauta muna ba wa annakum ilaina la turja'un cewa ku ba za ku koma zuwa gare mu ba kuna tsammanin haka ne fata'ala Allahu al-malikul haqq Allah mai mulki na gaskiya ya ɗaukaka darajar Allah wanda ke da mulki na gaskiya ya ɗaukaka. La ilaha illahu ba abin bautawa da gaskiya sai da shi, Rabbul Arshil Karim, Ubangijin al'arshi mai karamci. Can an ce Rabbul Arshil Azim ko? Ubangijin al'arshi mai girma, idan ana la'akari da faɗin da a gare shi, in kuma ana la'akari da karamcin da a gare shi, Allah ya fi zama kusa da al'arshi fiye da komi, wa kana arshihu alalma, al'arshi Allah yana kan ruwa ne, al'rahman al'arshi tawa, Allah mai rahama ya daidaita ne akan al'arshi, ashe al'arshi Allah ya karrama shi, da ya zama halitta mafi kusa da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wa man yada'u ma Allah ilahan akhara wanda ya bauta ma wani Allah daban tare da Allahn da ya halicce shi la burhana lahu bihi baya da hujja game da bautar wani Allah akan rukun da ya masa koma baya mana la burhana lahu bihi ko baya da hujja game da bautar wani Allah da yayi ko ka hujja ka zo kana bautar gunki to me a hujja kana bautar shi mina na yi kenan babu wata hujja فإنه لا يفلح الكافرون لكي والله كفري بذا سربوت بأران الله تو فإنما حسابه عند ربه تو حساب سا ينا قولن الله ني وبنجين سا حسابه نن wasu malamai suka ce azabuhu ai azaban sa yana gurin Allah ne ubangiji ai ba sai ga ba hisabin da za a yi mu bai bauta wani Allah ba ai ka san dai ba hisabin kware bane idan ukubansa yana gurin Allah ne innahu la yuflihul kafirun lalle kafirai in sun mutu shine sharadi suna kafirci ba su tuba ba Allah ce ba za su rubuta ba za su samu aljanna ba wa qur rabbi kfir ce ubangiji ka gafarta warham yi mana rahama ngane ko wa anta khairur rahimin kai ne mafi alkhair masu yin rahama ibn abbas yake cewa Allah ya ce da manzon sa kulka ce rabbighfir Allah ka gafarta ma al'umma na warham Allah ka yi ma al'umma na rahama wa anta khairur rahimin Allah ka ne mafi jinkan masu jinkai wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna kaunar da Allah yake yi ma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam da yasa manzo ya roka musu gafara ya roka musu rahmar Allah shi wala mu gode wa Allah Allah yana son mu Allah ka hada mu a aljanna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mun zo karshen suratu almu'minun abinda muka yi daidai cikin ta Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana za mu zo suratu nur insha Allah suratul nur akwai muqaddimomin da zamu gabatar akan ta sai in Allah ya kare mu fara tafsiri akan sura muqaddima na farko ismu sura sunan wannan sura ismuha suratul nur laysa laha ismun siwa ba ta da wani suna banda suratul nur wanda yace suratul nur ga wani suna da take da shi to baya da dalili akan wannan abinda yake kara muna dalili akan cewa suratul nur ba ta da wani suna sai suratul nur hadithin harith bin mudar harith bin mudar yake cewa kataba umar sayyidina umar ya rubuta wasiqa a cike ce ta'allamu suratan nisa wa suratul nur wa suratul ahzab ku koyi suratul ahzab da suratul nisa da suratul nur to wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa suratul nur sunanta suratul nur ne inda tana da wani suna wanda ba shi da sayyidina umar ya ambace shi wannan shine bayani game da sunanta kuma ta samu sunan ne a cikin wata aya daga ayoyin wannan sura da Allah subhanahu wataala yake ce Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah kenan daga nan da aka ciro mata da suna suratul nur ngane ko menene an-nur da Hausa haske ko haske ina wannan sura tana dauke da haske wanda zamu karu da shi kamar yadda muka karu da shi a cikin sauran surori sai muqaddima na biyu annaha madaniya bil ittifaq ittifaqi na malamai cewa suratul nur madaniya ce an sabkar da ita ne a makka gabaki ɗayanta kun san akwai surorin da akan sabkar da wasu ayoyinsu a makka a ida wasu a madina ko ko kuma akwai surorin da dukkan su makkiya ne duk ayoyin da yake cikin su makki ne ko kuma surorin da duka ayoyin da suke cikin madani ne suratul nur duka ayoyin da suke cikinta an safar da su ne a garin madina allah maɗaukin sarki ya samu dace sai dai cikin tafsirin kurtabi akwai ayar da malamai suke kafa hujja da cewa makiya ce lalaci ya yi hallari amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم زوا كرشن آية وسمع لما سمعت أنها مكية سنا كف حجة دا أبندا شهاب الحفاجي يتروش أتكن حاشيا سا دي أكم إمام البيداوي سنن shahab al'alusi ya bi maganarsa da yake karatu a cikin kurkubi cewa wannan aya aya ce makiya ina su abin suke nunawa a cikin surfin nur akwai aya guda wadda ita an saukar da ita ne a makka ma malamai da suka yi bibiya suka ce a'a bayanin da aka ciro a cikin kurbabi sai dai zamanto kalmar da ake so a yi amfani da ita a nuna cewa wannan ayar makiya ce to kalma ce wadda an samu goge wani ballo daga ciki shi yasa aka yi mata wannan fahimta amma ba aya ba ce wadda take makiya dalilai sun nuna haka daga cikin ayoyin maki suna farawa da ya ayyuhan nasu ne ita kuma wannan ta fara da ya ayyuhan na amanu kenan madanici ba makke bace a takeice ne suratul nur dukkan ta madaniya ce ba makkiya bace kuma ba wasu ayoyi nata da suke an saukar da su ne a makka duka an saukar da su ne a garin madina sai muqaddima na uku fi tawqit nuzul hadhihi sura bayani akan lokacin da sura ta sauka yaran na araba su ga wani abin da ke sanya mana tambihi akwai sura da za a saukar da ita lokaci guda akwai sura da za a saukar da ita shekara guda akwai sura da za a saukar da ita cikin shekaru biyu ko shekaru uku to kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani ita wannan sura ta ɗauki tsawon lokaci ana saukar da ita ta ɗauki tsawon shekara bakwai kafin a gama saukar da ita Allah maɗaukin sarki ya samu dace ta yaya aka gano haka bita tabbu'id ayat idan ka bibi ayoyin da a cikinta kuma ka bibi asbabun nuzul na sabka ayoyin zaka zo ka hada sai ka gano ba cikin shekara ɗaya ko biyu aka saukar da ita misali faɗi Allah madaukin sarki azzani la yankihu illa zaniya aw mushrika ko zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik an ce an saukar da wannan aya ne akan qissat marsad bin abi marsad labanawi ma inak me ya faru shi marsad Bini Abi Martab ya kasance yana tafiya garin Makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira. Lokacin da ya zo, akwai wata mata wadda a jahiliya sun taɓa harkan da bai dace ba. Tana ganin shi sai ta ce to yanzu a sake lale. Ka san matsalar mu ce. biyu da kaga tana daga kai tana yi haka inda kun taba haduwa so daya to ka san kilannin da zaka bi ka bude ta ko haka bane to ita ta aza haka ne suna haduwa sai ce mata musulunci ya goge wannan girmama Allah da girmama musulunci da girmama manzo Allah wannan haramun ne dan haka ba a wannan abun a yanzu sai ta ce to in haka ne ko sai dai ka aure ni inda baka lalata da ni to ka aure ni To a wannan kissa idan ka bibi tarihin Marsad bin Abi Marsad, al-ma'lum annahu qutila ma ashab ar-Rabi fi sanati ath-thalitha min al-hijra. Shi Marsad bin Abi Marsad an kashe shi ne shekara ta uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira. Kenan sai malamai suka ce ko dai zama wannan aya an saukar da ita ne ƙarshe-ƙarshen shekara ta nawa shekara ta biyu ko kuma farko-farkon shekara ta uku inda shi an kashe shi ne farko-farkon shekara ta biyu shi shekara ta uku aka kashe shi kuma a kansa aka saukar da aya yaya aka yi aka saukar da aya a kansa da ya zo sai gaya wa manzon Allah ga abin da yake faruwa matan nan ta ce ya aure ta manzala ce to yaya za a yi sai Allah sauka da ya ce azzani la yankihu illa zaniya mazinaci baya aure sai dai mazinaci ya aure shi to shi ya mutu shekara ta uku ne to kuma ba gab da mutuwar shi bane aka saukar da aya tun yana rayana sai maluma suke kiyasta wannan ayar ko dai an saukar da ita ƙarshe ƙarshen shekara na farko hijira ko kuma farko-farkon shekara na biyu na hijira kenan bayan shekara na biyu ya yan kwanakin da yake yi a cikin shekara na kusa ya kashe shi an fara sauka da wannan sura tun farko-farkon shekara na biyu da yin hijira ko kuma ƙarshe-ƙarshen shekara na farko da yin hijira Allah madaukin sarki ya samu dace a cikin surar akwai ƙissatul ifki ƙissa ta ƙirƙiran ƙarya da aka yi aka jingina ta ga wane ne ga aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun yaushe ne ya faru ana iya tunawa inda malamai sun yi magana akan cewa shi ƙissatul ifki ta faru ne a gazotul muraisi ko gazotul mustalih bane mustala wanda aka yi wanda shi kuma tarihi ya nuna haka ya faru ne a shekara na hudu lokacin da aka yi manzon aisha kazahi na cewa ta yi zina to a wani yaƙi ne wasu ka ce gazatu murasi ne wannan abin ya faru inda hakan ya faru ne kafin gazo ta handa kenan akwai ayoyin da aka sauka a shekara na hudu can an fara saukar da ita a farkon shekara na biyu ko ƙarshen shekara na ɗaya yanzu ga wasu ayoyi wanda tarihi yana nuna dalilin saukarsu shine kazahin da aka yi wa Aisha kuma suna cikin wannan surar ne kuma hakan ya faru ne a shekara na hudu ashe surar tunda aka fara ta ba a gama kammala ta shi yasa malama suka ce eh surar tana da tsawon lokaci sannan a ciki akwai faɗin Allah madaukin sarki alladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ko wa shahadatu ahlihim zuwa da ƙarshe ita kuma wannan sura nazalat fi hilal bin umayya ma zawjatihi كانت في السنة التاسع من الهجرة تكون wannan kissa ta faru ne a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan cikin surar akwai ayoyin da aka saukar da su farko farkon hijira akwai wanda aka saukar da su tsakiyar tsakiyar hijira akwai wanda aka saukar da su kashi kashin hijira in muka dauka a shekara ta biyu aka fara saukar da suratul nur daga shekara ta biyu zuwa shekara ta tara in ka lissafa shekara nan zai ba Allah suka ce sai da aka shekara bakwai ana saukar da ita sai da da aka saukar da wasu ayoyi sai mu zanda ce wayan ga ayoyi ku sa su cikin suratul nur daidai wuri kaza in wani abu ya faru aka fara aka ƙara saukar sai ce ayoyin nan so ake cewa kutabul wahayi akwai masu rubutun wahayi sai Allah ce ku bude ku rubuta a cikin suratul nur daidai wuri kaza a haka aka kammala haɗa wannan sura idan kusan shekara bakwai aka bi kafin a samu a gama haɗata Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai mukaddima na nawa mukaddima na hudu shine bayani akan ayoyin wannan sura tana da ayoyi 64 kalmomi 100 da 1260 tana da harufa 4860 idan mutum ya karanta wannan sura zuwa ƙarshe zai samu lada 48,600 wallahu yi za'ifu liman ya sha kuma kana iya karewa Allah ya bibi karatunka ya yi daɗi niyyar ka tagar Allah ce an lullunka maka shi yasa ƙur'ani shi addani ba mu riƙe ƙur'ani inda muna son mu rabauta darajar mu da ɗaukakan mu tana ga ƙur'ani muqaddima na biyar agradus sura haka ne ko bayani akan manufar da suran nan take son sakon da take son ta kawo mana tana bayani ne akan mu'amala da take faruwa tsakanin mazaje da mata da kuma bayani akan kare mutunci na mutane wannan surar in ka fahimce ta ka san cewa muhimmancin mutunci na mutum musulmi da aka kafa musulunci an kafa shi ne akan kiyaye abubuwa guda nawa abubuwa guda biyar hibzuddin hibzun nafs hibzul aqal hibzul ma hibzul irt wa'inda abubuwa guda biyar duk abin da zai taba su musulunci yana faɗa da su shi yasa in ka duba abubuwan da aka shar'anta muna duk sun kewaye wa'inga abubuwa guda biyar ne to daga cikin guraren da aka shar'anta abubuwan da za su kare mutuncin mutum ka rugo da gudu ka tsundumo cikin suratun nur za ka samu waraka daga wannan an gane wannan ko Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa sahibu zilal ya tashi bayani akan agala da sura sai da ya kassama kashi biyar daki bayan daki cewa daga kaza sai kaza ya kamata ka sani cikin wannan sura akwai kaza akwai kaza na farko sai ya fara da sharaɗi na farko kenan tun daga aya ya ce na na ɗaya zuwa aya na ishirin da biyar ko kuma aya na talatin fi bayani kaifiyati wikayatil a'rad duka sura tana bayani ne akan yadda za a kare mutuncin mutane min udwanil amali game da zalunci da aiki yadda mutum zai tashi shi bayani ya zubda mutuncin mutum cikin waɗannan ayoyi akwai zance akan haddi na mazinata kare mutunci kowa yanzu bai son a ce baban shi mazinaci ne kowa bai son a ce shi mazinaci ne kowa bai son a ce ɗansa mazinaci ne kowa bai son a ce babu su ta taɓa zina saboda menene zo da mutunci ne abu ne wanda babu shi a jikinka kuma ba a ganin sa kuma in kaya wuce amma in dai har an sani ba ka son kuma a faɗi wannan tarihi to shi kuma musulunci da ya san mutuncin mutum sai ya hana wannan cewa ka aizina don illata ko an tuba ba ta taya sannan inda matsalar zina take inda ka taba zina ba wanda ya sani daga kai sai Allah in ka tuba Allah ya yi ma ko bai yi ma amma imanin kana karuwa bakin cikin kana karuwa kusancin ka da Allah yana karuwa da ka tana karuwa da na sanin ka yana karuwa duk lokacin da ka tuna sai ka shi inda ma ban yi ba me ma ya sani ba waje ba ba wanda ya ji ba to in an kama ka kana yi fa bai yi muni nan ba bai zama muni ba ya zama muni shi yasa saboda Allah shi kare mutuncin mutane sai cika ai amma yau wanda sun ka koma dabbobi ganin suka yi in baka zana baka waye ba in baka da farka baka waye ba wallahi wannan babu tabiya da ta kai wannan daga cikin illa mafi muni mutum ya zana ko so ne a rayuwarsa wanda ya taba ya san muni abu yana jin sahi abin yana daga cikin abin da zai kara ma farin ciki a rai duk sanda ka karanta a tarihin ka baka taba lalata ba in ka imanin kana karuwa kana ƙara jin daɗin alaƙa da Allah saboda ba ka tuna wani abu da zai lalata ma rayuwa. Alaƙari. Wata rana muna zaune ina gani a Lagos ne cikin kasuwa wani malalaci sai ya zo yana cewa eh lokaci ne ba wanda zai taso bai wannan ba daga baya dai mutum shi tuba kaza ina jiki na ci a wannan lokaci kai dai da shi amma kan kawai da yawa wanda za su taso Allah bai jarabe su da wannan ba ya ce wallahi babu na ce wallahi akwai ya rantse da Allah babu na ce na rantse da Allah akwai na ce a fara da ni ko ba haka bane ni ce na rantse da girman Allah tun da na tun ina mara hankali hami hankali ban taɓa lalata ba har yanzu ta ƙaƙa ne za ka ce kowa lalatacce ne kai ne ne malalaci kai ne lalatacce kai ma ka tuba mu Allah ka yana na ka ko mutanen kirki to shi yasa cikin surar za ka akwai zance akan haddin zina sannan a cikin surar akwai bayani akan auren mazinaci mista Allah ya hana auren mace da cikin mazinaci ya ce ai ba ku za bane na ɗaya abin yana tasiri a jini kaga sharin zina kenan yana tasiri a zuriya yana kuma ɓata tarihi yau duk kirkin mutum ba zai bahaushe yanzu baka taba zina ba ma in kai kan musulunta ka shekara hamsin cikin musulunci da kai wani sai a ce ai tubabbe na shi ya kare da kai hoke na ma ka aure mace malalaciya duk sadda ta gyara ta yi komai ta yi komai sai an zo ana hira sai a ce kun ga wancewa ku na an ba ku santa ba ai kaza kaza kaza dan Allah a a ba wacce ai kaza ce sai zama an yi condemning zuriyarka ai shi yasa da yawa wanda muna magana ne akan mutunci shaye-shaye me yake tabawa hankali ko to kaga ai akwai hujjoji akan shi ko inda za ka zama tsohon mashaye wata sai ka zama ustazu da ka zo kan fara waje sai ka kare sunan shi taɓa wani cika bai kuka san wancan wala tsohon mashaye mubi ne shi kenan wacce su kenan na ga abubuwa dole sai an kiyaye cikin wa'annan ayoyi akwai bayani akan hukuncin kasafi yawa mutunci ba wasa bane duk abin da zai taɓa mutuncin ka kakkai da kai shi saboda a kare mutuncin mutane sai Allah ya sa hukuncin kasafi in mutum yayi zina ne in mutum aka yi mai kasafi aka ce yayi zina ko da yayi muwa in babu shaidu Allah ce a yi ma wanda ya yi bulala don kashi bata mai zuriya shi kai bata mai mutunci shi sai Allah ya sa shaida ma ba guda ba ba biyu ba uku ba hudu sai Allah ce ko da ka ga mutum yana nanata in shaidu ba su kai hudu ba kakka hudu saboda mutuncin shi kai zuri kan kenan sura daga cikin manufarta ta ilmantar da mutane kiyaye mutuncin juna kai abin da za ka zo da mutuncin mutum bai da kyau Allah samu dace sannan bayani akan tsananin ukubar da take biyo wa yanzu fa wancan ka gani ne ko bulala nawa an ka ce ayi tamanin ko to in baka gani baka ce yaya fa a ai kai baka da maka in ba sa abun wato banka ba kan inda zamu ciro misali wanda yace sai na sayyidatu Aisha ta yi zina jagoran Allah yace wanda da hishe girma daga ciki yana da azaba shi ba za a bari to akwai labarin a cikin wannan sura ko babu to ka kiyaye kakkai mutum kazahi abu bai yi ba musamman zina a ce yayi bai yi ba wallahi in ba sa'a ba da waya ka tuba saboda ne ƙarshen yayi ma kan kwaɗi an ka ce ai ma bula da dan ka zuba wani mutunci inda ba ku kai ko hudu ba to yaya bai ba tunci ba abun wasa ba ne kenan wannan bayanai dai ba su karewa yau mun dai fara shi hida gobe mun gama shi hida sai mu shiga cikin sura abinda muka yi daidai Allah ya ba mu nada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk